نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسأل الله ونعم الوكيل alhamdulillah mun dawo kan wannan karatu mu na wato wannan littafi sunan turmizi inda muka yi wannan sashi uku kenan kuma insha Allah yau za mu ajiye wannan karatun da sunan hutu tunda mun kusanci sallah insha Allah sai bayan sallah da kamar kusa biyu haka idan muka ɗauke wato juma da aka yi sallah da ita wasu da kewayo to ba za mu yi ba to ta sama sai mu dawo haka yayi ko daga an gama shashewa kana ce kawai ana gama sallah ka san ita haka Allah tana da wahala ne yanzu za ka iya awa goma kana hira ba abin da ya yi dame ka amma ranar da ka san da ka ce ka rufe kanka ka yi minti talatin ba ka duba lokaci ba akalla ka duba so barkatai da da harka Allah tana da wahala amma harka kan taka ce za ka yi mamakin abubuwan da su zama sun sun ja lokaci shi sa su bayan Allah idan suka ga mutum wato a ƙofar Allah suke salama masa sun tabbatar Allah yana yin da shi a cikin sanda ka aka kira sallah ɗan ƙarar zai je yi da kan lokaci da sanda wata harka ta Allah ta taso wato za a ga mutum a gaba gaba to mutanen Allah suna girmama wannan sosai Allah ya samu dace kuma wannan kwanakan malamai suna ta magana a kansu a yawaita ayyuka na alkhairi a cikinsu kasan wannan goma babu wata babu wani wata ko wasu kwanaki da Allah yake san aikin alkhairi kowane wata Allah yana so aikin alkhairi kowane kwana Allah yana so aikin alkhairi a cikinsa amma wannan kwanaki kwanaki guda goma Allah yana san aikin alkhairi sosai a cikinsu fiye da goma ramadanan ƙarshe fiye da goma ramadanan ƙarshe in ka ɗauki wato kamar goma ramadanan ƙarshe za ka ga wata wani dare ne kwa ɗaya ciki yake da wani ɗan lokaci ko salamun hiya hata matsayin da fadar su wannan kwanakan guda goma ne daga har Allah subhanahu wa ta'ala yana da tsantsuwa da su cikin alqur'ani cikin suratul fajr yake cewa wal fajr walayarin ashar walayarin ashar to suna yana kwanaka guda goma Allah ya ba mu dacewa muna kan wannan karatu inda muke kan babu ne babu ma ja babu na kai an kawai ka'ima to malai ce babi ne wanda yake wato yin hani ga yin bawari a tsaye fitsari kenan a tsaye ka san addinin mu kullum abin da nake faɗa mana mai wa Allah godiya yanzu ba za ka taɓa zuwa cikin bible ko tafta ko ma wa tafta waye ko ta markus ko ta mawaci waye ka dan ce babi da yake magana kan fitsari a launa kwaɗin gona ba sai addinin annabi yanzu ka gaiwa ga babi guda da yake koya wa ɗan adam fitsari wai babi ne da yake yin hani akan yin fitsari a tsaye to na ke so a gaya maka da an ce babi fa kaka ɗauka wani malami za a ɗauko a magana kansa magana za ta fi kan manzan Allah kai tsaye yaya manzan Allah ya gudanar da yin wannan lamarin an gane kuwa to shi ne sai sai ne
حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشه قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قائدا صلى الله عليه وسلم wato shi wannan wato hadisi an karɓo shi ne daga wato aliyu bin hujjar shi zartar da mu wannan hadisin shi kuma wato ya ce akabara na sharifin ko ananin da ƙirar bin shari'in to dai aka ɗaga hadisin kanwa an abihi an aishata ƙalatuna na aisha ta ce man haddathakum anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu qaim wanda biya yace da ku ko zantar da ku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin wato bawali a tsaye sai na Aisha ta ce ne bala tu sadiku kada ku gargada shi ma kana ma kana yaqulu illa qa'idan qa'im ko qa'idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin bawali ba ba ce sai dai a tsoguna kenan to me ya kawo wannan magana cewa har na Aisha ta ce manzan Allah salama baya wanda ya ce manzan Allah ya taɓa ya fita ba bawali a tsaye kar ku gaskata shi manzan Allah baya yin bawali illa face a tsogune ana fahimta to tun da har ta ce idan wani ya ce annabi ya yi bawali a tsaye kada ku gaskata shi to kaga kenan ashe an taɓa samu an ce yayi kenan an gane to kafin mu je kan ga yayin ya kamata mu ga kan wata magana ire-iren wa'annan abubuwan da suke bujurowa cikin addini shi wasu mutane sukan ɗauki irin abin sai su ce za su yi wa malaman hadisi nan gyara ana fahimta kuwa za mu karanta manzara salama ya yi bawalin a tsaye kuma ya yi an gane za mu karanta yanzu na yi hadisai ne guda biyu ga san su dama da su ma za mu rufe to dalili shine ake su kullum idan za ka ɗauki karatu in za ka ɗauki karatu ka ɗauki karatu a wajen masu tsoron Allah wa'anda suke kallon manzon Allah ba irinsu ba ana fahimta yanzu a ƙwaƙwalwa kai da aka ce manzon Allah sallama ya yi bawuli ya ce sai ka ce sai ka ɗauko magana sai ka kore ta ka ce ya za a ce manzon Allah sallama ya yi bawuli ya ce abin da za ka fara tambaya kanka cewa to annabi irinka ne idan kana so ka kora abin misali ko ya yi kome ba kana so ka kawo shi kamar irinka ne kenan yawwa ko irin mahaifinka ne ko irin malaminka ne to shi kuma abin da nake faɗa muku kullum shi wata ajiyar Allah ce wato da Allah ya ajiye shi dan ya shirya da bayi zuwa ga Allah duk abin da ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata abin haka Allah yake so ya shi ka ishara wannan kwanaki da take cikin muke cikin su a ran da yayi hajjin sa ta ban kwanan nan da ya taho daga Muzdalifa a daga Arfa ya taho Muzdalifa kasan a kan taguwa yanzu ya dora wato usamatu dan zaidu a bayansa suna tafi da aka zo muzdalifa da aka ci hanya shi usama sai yake cewa manzala sun sallama lokacin sallama garwaye ya ce sallah tana nan gabanka ba nan za yi ta yanzu shi ya yi wato wato fikihu ne ko yana so ya ya faɗa cewa jiya da shekaran jiya da shekaran jiya waccan sai dai wanda lokacin ake yin sallah mu ba kada ba sai ce wa manzara sallama lokacin magarba yayi manzara sallama ce magarba tana gaba ma'ana abinda ake so a ga Usama yau Allah ba wannan lokacin ake yake so a yi masa magarba ba kai Usama ka sani to ni na sani sadaka zara mu ido Allah kuna gane abinda nake nake nake zartar da mu sai da aka yi gaba ba tsaya an yi sallah ba sai da aka zo muzdalifa manzala sallama ya sauka ya yi sallar magarba tare da isha a haɗe sai da aka tun daga ranar zuwa yau ko ran da za ta zo muzdalifa daga arfa ran da ake tsayuwa arfa idan aka taho ba za ka yi sallar magarba a hanya ba ko ƙarfe ba za ka kai ba ka zo muzdalifa ba in kai kuma ba kai ba ba ran Allah ba ran Allah yake so a yi magarba ba sannan sai ka zo filin muzari ba za ka yi magarba an gane to da abin da ya aiwatar ya zama shari'a ina ma kuna gane ne dan Allah yawa kaga jiya shi Usama jiya a daidai lokacin magarba yayi magarba shekaran jiya ma haka shekaran jiya raka sai ke tunar da shari'u yake ga shari'u magarba ta yace magarba tana gaba to za ka duk abin da ka ga manzo Allah ya aiwatar ka dauko abin ka ka ka kamanta shi da zatin ka to a in ni ne ba haka zan ba ai ba kai bane dama ko ba za ka taba da ba kai ba shi duk abin da yayi haka Allah yake yace so shi ya sawa haram haram shi ya sawa halak halak har kake kallon haram da ka gane cewa haram ce da kinki ne ya juya halak din ta zama halak haram din ta zama haram haka za mu saba an fahimta to shi ne so da aka kada a ce ga manzara salama ya zo wani abu ya faru wata larura manzara salama ya tsaya ya tsari ya yi bawul ya tsaye dan adam ka kawo wani abu a kwalwaka mun kora abin tun kafin mu zo da Allah an gane an an fahimta ko to shi ne na'am
وفي الباب عن عمر وفريده hadisi Aisha fadin shay'in fil bab al-asah eh shi a cikin wannan babun akwai hadisin sayyidina Umaru amma dai da shi wannan buraida ko amma hadisin Aisha nanan mu uwar mu ta mu'mine radiyallahu anha shine hadisi mafi kyau a cikin wato a cikin mafi inganci a cikin wannan babun kuma mafi kyawu mafi kyawu wa sahu kenan na'am da ayyub وحديث أمرا إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المقارب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال فآل النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد
to ya kawo wani hadisin shi ma da ya shafi wato yin bawali a ɗayan amma sai ba a fashi saboda ne akwai wato ruwaya ta abdulkarim bin abdul muhariki kuma daga nafi'u ko daga dan umaru daga shi umaru radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ra'ani ya ganni cewa ne abulu qa'ima ina yin ina yin bawali a tsaye sai manzara sallama ce ya umaru la tabul qa'iman kada kai fitsari a tsaye an gane kada ka wa ma'ana ka jana yin fitsari a tsaye sau da ka tun daga lokacin fama bultu qa'iman ma ƙara yin wato ban ƙara yin fitsari a tsaye ba ba da bayan wannan ranar tun daga ranar su kaga shi ma wannan hadisin yana da alaƙa da wancan can ta ce mana an ce manzo Allah ya bauli ya tsaye ka gazgata ga kuma wani na biyu shi ma sai da na Umar shi kuma ya ya manzo Allah ya ganshi na ya hana shi to waje
وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارج وهو ضعيف عند أهل الحديث.
سيدي شو أنا حديث ده ما كاو نبيو شو أنا عبد الكريم واتو ابن المخارج shi da'ifi ne a wajen malaman hadisi kuma ba afahu ne ayuba saktayani ayuba saktayani ya ba afa shi ya ce mutum ne wato rarrauna kai wata kallama fi ya ma yi zance a cikin sa cewa ya yi wasu maganganun bayan wannan na wara ubaidillahi annabin an ibn umar qala qala umar ma kuntu qa'iman منذ أسلمت wannan shi kuma wato hadisi ne da aka karɓe shi daga wa daga ubaidullahi annafi dama shi na biyu almajiran abdullahi dan umaru ne inda ka je na biyu zaka ga abdullahi bin umar almajiran sa ne sosai na ta ne da kyau to shi kuma wato sayyidina abdullahi bin umar daga wa ƙalau daga mahaifin nasa ko ya ce ma bultu qa'iman munzu aslamtu wato ban ƙara yin wato bawali a tsaye ba tun da na musulunta ga wata magana kuma wancan an ce ya ce manzala ya gan shi har manzala ya yi hana shi to gaga tun da har manzala ya masa magana sannan to yana musulmi ne to na kuma ga sai zana umaru ya ce shi bai ƙara yin bawali a tsaye ba tun da ya musulunta da shi sa kaga ce wancan dama shi abdulkarim wato kamar yana da rauni to muje
hada asaihu min hadith abdulkarim yawa to kaji wannan shi yafi inganci wato akan hadisin can na abdulkarim
wa hadisu burai da ta shi hada gairu mahfuzin wato shi hadisin burai burai da ta wato shi ba wato ba mahfuzi bane
ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم wato shi ma'anar wato haramta ko kuma ma'anar yin bawali a tsaye hana shi ala ta'dibi bisa larabtawa ne dan ladabi ne karkai ba me la ala tahrim ba na ba dan haramtawa bane ba haramta kai bawalin a tsaye ba amma akwai sharadi shine idan muka zo babin ruhsa ma ja'un
وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء أن أن تبول وأنت قائم wato yana daga ji wannan ruwaya ce daga Abdullahi bin Mas'udin wato kala Abdullahi bin Mas'udin yace inna min al-jafa'i yana daga tsiya wato an tabula wa an taƙa'imin mutum ya fitsari a alhalin ya ce ya fitsari a alhalin kana tsaye kamar tsiya ce an gane da kaga anan an kore duka ba a yi fitsari ba a yi bawali a tsaye to wannan ana maganar kamar da mutumin da yake garau lafiyar sa kalau da lafiyar ka kalau baka da wata matsala yanzu sai bayan ka yana ciwo kwa maka aiki na na na operation ko kuma idan ka duguna din wata annoba za ka same ka ko wajen da ka duguna akwai dai wasu abubuwa makamantan wannan yanzu ya za ka yi da wannan abin da ka ce an hana ko ban ɗaki kamar na zamani dan da kama sau da yawa za akwai ban ɗakun da ba za ba ka iya duguna ba a cikinsu ba a tsaye wajen tsayuwar wajen yin bawalin a tsaye ma kai maka in ka sai ka zara lamarin a cikin abu kada ka yi ya tsarki ka fito ka yi tafiyar ka an gane to shi ne to kaga idan aka zo aka ce duka an kore abin da sa muke dan wannan bayanan mutane su daga ganewa a idan an ce a yin lura ce take sawa a yi amma lafiyar ka kalau to gaskiya haramun ne kar ka yi ko kuma inda za ka yi lafiyar ta kalau to an haramta maka ka gane amma idan aka ce an buɗa maka ka yi to akwai wani abin da shi ne zai ba da wannan damar yin kamar eh ai uzuri ne ban ɗaki ne kamar guda mutane da kamar mutum miliyan ɗaya waje ɗaya idan aka ce kowa ta zo ya tsugura ya yi ya tashi ya yi waye wani sai ya wando ko da ke ba da wando wani na misali ma da wandon ne to kaga akwai wannan ƙofofin da za ka ba su na mafita cewa saboda kaza saboda kaza su ba su da aiki banda ta ce wannan abin ya za a yi ka shiga garin su lafiya ka kamata lafiya saboda su Allah ya dorawa isa ake cewa gara da Allah ya sa Najeriya Kaba ba a Najeriya take ba ai da aikin ba ba zai yi ba aikin ba zai yiwu ba sai a tsaye akwai wanda ya zo zama lamu shalla harazin radiyallahu ta'ala anhu ya ce masa yana ciwon baya sai ya kalle shi ce su san za ka yi ba wani kai ya tsaye bai sati ba zai ce ya warke to shi ne duk dubawa ke yi ba da mutum ya ji hukunci kwa ɗaya ya rike sake duka da shi ana tarjiyar ya ba a wannan shi sa na latin da ya shige ne ko nake faɗa mana wata magana nan na ce wato samun khilaf na malamai akan fahimtar abu wannan malamin ya ce na fahimta kaza wannan malamin ce kuma kaza na fahimta malamai suka ce wani rahama ce ga al'umma ka gane har na baku misali yanzu kamar ce kofar kace ce dole sai ta wani hanyar za a shigo ai kullum wani ma sai sai da gidansa daga daga kofar ka ya ya tashi shine ma'anar ai wato sabanin kaga nan na san akwai gosulo sai shigo ta motar soja ga ta layin can ga ta nan ma an gani hanyoyin da shiga kofar ga ta zan kusan guda goma to shine kamar sabanin ai eh ana fahimta kuwa to shine to sai me kuma بسرعة
باب ما جاء الرخصة في ذلك طب وفيه حدثنا حنال قال حدثنا وكيء عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لا أتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عجبيه فتودع ومسى على كفيه
ya wannan kalma kawai idan ka ga mutanen da suka dinga aka dinga zage-zage a kanta sai ka sai ka sai ka sai ka rike baki yanzu da kun gana warware muku komai ko to wannan wato shi hadisi na tsakanin shi marawaitan hadisin a kan zuwa kan manzan Allah mutum hudu ne wato kaga akwai hannadu akwai waki'u akwai a amashi ko sai a biwa ile sai mai sai kuzi fatal yamani shikenan kaga hadisin a kansa ya kare ya ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam a ta subaqatan subaqata qaumin ko manzo Allah sallama ya ce tana wato mun zo wa jujun wasu mutane juji subaqata qaumin jujun wasu mutane abala alaiha qa'iman sai manzo Allah sallama ya bawali a wannan jujun mutane a tsaye bola bola kenan juji bola eh ba karatun hausa muke ba akwai abin da sake cewa bola din akwai kuma abin da sake cewa jujin ƙwarai kuwa mun gaba karatu sai ku tambaye ni saboda ta ɗauka yake ne yi mai sake cewa bola da kuma sa ake cewa juji ita bola wato daga labi ne labi nan ce labi inda ba kowa inda mutane suke bi in ka maimaita bola so goma mai zai baka bola bi bola bola ka gani dan wani ba ka haka canza inda ba kowa shine labi kenan dangana ba shi ce bola an gane shi kuma juji daga juwa ne juwa an gane juwa hajijiya da najiri wace shi kazan ana ake yadda takarda ake yadda leda ake yadda komai idan aka iska na zaga iska tana ta tana ta kuri haka to daga nan sai ba shi ya dauko wani abin ce juji ah na'am
قال عليها قائما sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bawa a tsaye a wajen
fa ataytuhu bi wudu'in da na zo masa da wato abin kama ruwa kenan fa ataytuhu bi wudu'in da abin kama ruwa
fa zahabtu la ta'affar anhu sai na wato fa zahabtu sai na tafi na bashi wato na je dan na jira shi fa zahabtu ne la ta'affar anhu la ta'akhara anhu dan na jira shi kenan
fadhani
fada ni sai manzo Allah sallama sai ya kira ni hatta kuntu inda akibaihi sai na zo hadiri wato wato kamar a ƙaurinsa kenan ko ko kusa da shi
fata wasa'a to na kuma sai na kawo masa ruwan alwala sai manzo Allah sallama sai ya alwala
wa masaha ala kufai a cikin alwala kuma anan ne manzo Allah yayi ilimi kenan sai kuma ya shafi akan hukunsa to da wayannan abubuwan malamai suka tara suka suka ce ana ka samu hadisin hoci ba shafa kan hoci a wajen ne to me ya dawo haka wasu malaman suka ce abin da samu zala sanama ya yi ku fahimci maganar abu biyu can sai da ta ce wanda ya ce manzon Allah sallama ya yi bawali a tsaye kar ku gaskata shi wannan kuma sai ga shi mun samu daga Fuzai Fatul Yamani shi kuma shi ya aka yi abin magabanza ga shi kuma abin da can manzan Allah ne kowa ya san waye Fuzai Fatul Yamani to menene abin dubawa ita sai da da ita ake waɗannan tafiyar ta rika komai na annabi an gane sai annabi sai da kwata komai ne kuma wannan ba ba cewa yayi a ɗakin a cikin gidan manzon Allah ba mun zo wa jujun wasu mutane a cikin Madina ne amma to yanzu abin nema me yasa manzon Allah yayi bawlan a tsaye kawai kun gane a cikin wannan hadisin dole a wajen haddat maganar kan wajen fasil ya yamani ita kuma ce sai da Allah saka mata da alkhairi eh ban ji ba a ba ma wannan ba ai ba wannan ai ta rika wannan ba ta ba gida bane tunda ba gida bane ai ba ta da magana ana fahimta ta sai dai mutum mata radiyallahu anha bijin da mata masara mata sai mu koma kan fulga fitil yamani mu je mai malamai suka ce akan haka an gane to wasu malaman suka ce abin da ya faru wato wajen ne kamar bashi da tsafta idan an an yi bawalin a iya ɗauko wata najasar nawa kenan wasu ka ce a rauni ne a jikin manzan Allah saraka ba zai yiwu ya tsuguna ba ba zai yiwu ba to duk wanda ka ɗauka cikin minna malamai sun yi magana kai an gane to magana ya yi ko to ya zai mana sauki da bai ba idan abin ya same ka ko ni ko ke ko kai ya rani dan Allah ku an gane to aka yin sa mu alkhairi ne gare mu a zahiri da batini kuma baya taba wata martaba ta annabi me yasa Allah ya tsara manzon Allah a zirin dan adam ne ba a zirin mala'iku ko aljanu ba kuma shi insanul kamil ne in an ce insanul kamil ba fa wani abu da zaka ware daga jikinsa ka ce ba abu idan ka zama wannan abin bai yi ba alkamila ya cika to duk abin da girman annaba ya kai ki karawa ina ma kuna ganewa eh yin hakan ciwo ne a jikinsa ko ko a juji aka zo wanda babu tsafta a wajen da za a zo a yi sai tsaya a ce sai bawalin to ya zama alkaidi gare mu yanzu in kai ba kai laifi ba saboda ne ruksa annabi ya taɓa yi menene damuwa mai yanzu a cikin wannan hadisin kada ka je ka ji wani naira ka san zamani ya zo yanzu mutane majority kokari suke suke larabci ba kokari suke su je makaranta su yi karatu ba suke larabci su dinga ɗaukar littafi suna duba mutum kai da kwakwalwarsa dama ga shi ya saba da da shan kafin zabo da cin bota za a baka mata mana sun je kwalarsa sun daskare kai ba salati kake ba kana ma yankarin salatin an ci salatin fati kace ba kyau nabil ummi ba kyau wai me yasa ba a rawaita ba munadisi za a yi salatin ke za a yi ce ibrahimi kuma karsa ya bada himmasa duniya yake yayi goma kaka mu yanzu a cikin mazhabar mu ta sufaye mutum yake baka na ta tilfaci goma ko kana da ba za ka yi ba su ko sai yanzu aka su san wani shehi shak yana yin nabil salati wa rayu ɗari ai sai an buga an ce gashi nan salatin nabil salatin ibrahim yake ɗari kullum ko dubu ɗaya ana gane to in ba salati kai da yawa ka samu haske ba ka ba masu haske ta kaska maka cewa kaza kaza ne wani ya ɗauko wata maganar da ba a taɓa faɗa ta tun kafin ji ba da ya faɗa kafin shi wannan bai faɗa ba sai shi kansa kawai yana kan kujera a zaune ya harɗe zai zagi uban wanda ke so ya zaga kuma da sunan karatu ɗaru muke magana da bayani a zina zama malamin unguwa da lokacin da ba sunna san da ba sunna malami ya taho duk sai an miƙe ba sunna zanna kuma idan aka gan shi gani ake an ga wanda yake ganin annabi kawai wallahi ina yaro ni hudu bannan da nake ji a juma a raina ji nake kamar annabi na cikin wani yake yake huduwa sauran duk wani gida daga kasar na malami iyayen ku za su ga muku ba a shiga da takalmi kowa ya san wannan ba ba su shekarun mu yanzu ba ga sunna ta zo ta zauna lafiya kalau ana wazi amma waye ya wuce a zage shi wannan wace wace sunna ce wannan wannan sunna ce sannan ba sunna fa mai unguwa zamewa ke an gashi ana girmama shi kana ji magana gwamna shekaran jiya yana cewa in za su ce ta kulu gidan sarki sai su cire takalma suna yara yau ko za ka ji yaro karami ya shiga gidan rediyo yana zagin sarki malam zaro na san lokacin da in ba mu ga sarki ba sallah ba ta yi ba wallahi sai mun sai mun zo nan daidai daidai da kanan na a ya rauta ta da kanan ne a rauta ta da kanan sai mota sai mota ne ta kofar bai kai kofan bai ta zage to na muke zuwa mu tsaya mu turbuɗa sai mun kasarci kamar ran sallah ne ko sai kullo sanan gidan shatima to sanan fa ba sana ba kuma gani muke mun ga wani dukkan Allah muna kira ta masa zato ga wani Allah mun gani sarki mu limamin mu kuma haka ne amma yanzu ba sunan su dukkan gutai ba marasa jajaja yan wuta ne ba kai ba su saboda zuwa sunna wannan wata sunna ce kai kana yaro sannan akwai wani malam na kyawar da yake zuwa gidan da yake zuwa malam na kyawar sunansa ba na so ya zo sannan kan zama da rini ne nake wanke ba ɗakin yau ka kuma ka sanar yawwa ba na son ya zo amma in ya zo ba su da saka malaman nan kowa in za kowa ta kawo abincinsa wajen malam da kyawun nan sai yanzu an yi loma ɗaya kawai loma ɗaya zai yi tara ɗauka ta yi neman albarka yau sunan wani mafa bidiya da sunan sannan kuma ko wannan mai sannan da ya cika da gari shi an ya tsura wani ashirin a cikin bagawata ba sun ɓata yau gashi shirin ke karantar da sunna a dai gyara za a gyara mutane su yi jiya jini yana kana tsatsur za sa ka rami shekara goma an manta da kai ka zo kana tarotsa kan kan musulmi kowane masallaci kuma shiga ke yi sallah haka ne yanzu masallacin ya lala daban masallacin yan ɗariƙa daban masallacin yan ƙadiriya daban na yan tijjaniya daban wannan haɗin kai ne yana kawai wanda shi yana cewa shi masoyin annaba ne yana tukiya in ga yana abubuwa sai kai mamaki amma bai taɓa misala ba wasu fi ne ba yana tattalin shi yana ban sufarci matin da muke da bai mun taɓa ganin sana yaro ko raka ɗaya samu a sallah na bai taɓa yi ba wannan anya kuwa shiru kake bi dishe da kake bi inda ya tsora ka akan wannan layin ya fice ka ya ɓaci wuce ka duk wanda yana kai ban musulmi sallah ya ɓaci ya ɓaci zuciyar ka mutum ɗaya ne wanda ya ji sallah bane wanda yake annabi gani gani a ba zan yi ka sallah ba kana gana annabi irin ka ne wala ba zan bi ka sallah ba gara gini kada kwal ko a karɓa ko a jeje ne da ita ka ce na'am
wasan itil jaruda hukumi ka ce ne wasan itil jaruda
Allah ba wani wanda ka ce ba
wasan itil oh jaruda to na'am يقول na'am سمعت وكيعا مهم.
يحدث بهذا الحديث mhm, عن الأعمش ثم قال وكيع mhm.
هذا أصوى حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد
shi wato abu isa turmuzi shi ne ke cewa ya ji wato wannan jaru ja- jaruda shi ma shi ma mutum turmuzi ne bangaren turmuzin ne shi wannan bare kuwa ya ce ya ji wa ki'u wato yana zantarwa da wannan hadisin daga a mashi ko sannan me ثم قال وكيع sannan su makala wa ki'u sannan wa ki'u ya ce har za a sahu حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد shi wannan wato had- hadisin wato shi ne hadisi mafi inganci da aka rawaito da- da- daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ne akan shafa ana kamar daga muku muku muku ma shi ne hadisi mafi inganci da aka rawaito akan shafa to shi da kaga wacce maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kamar akwai rauni a jikinsa kaga ba zai yi amma tsuguna a wanke kafa ba kenan in ka hada abun ya fi kama da cewa akwai raunin a jikinsa kaga da ka zo kan wanke kafa za ka yi shafa to ka ji Mhm.
سمعت أبا عمار Mhm.
حسين بن حويس مم.
يقول Mhm.
سمعت وكيعا Mhm.
فذكر na نحوه hau duka suka koro wato kwatankwacin wannan hadisin
وهكذا روى منصور haka nan aka rawaita daga mansuru عبيدة الدبي da ubadatu dabbi عن أبي وائل daga abi wa'il عن حذيفة daga kuzefa ta wata hadisi na mai kenan na sama مثل رواية الأعمش shi ne kwatankwacin wata ruwa ta amashi dama ce kaga an al'amashi ko an abi wa ilin an farge fatil yamani to shi ne hadisin ne Mhm, وروى حماد بن أبي سليمان mhm, وعاصم بن بهدلة mhm.
عن أبي وائل shi ma dai an ahlal mujira عن المجيرة بن شعبة Mhm, عن النبي صلى الله عليه وسلم mhm, وحديث أبي وائل mhm.
عن حذيفة صحر kaga an samu hanya biyu kenan ta wannan had- had- hadisin ga hanya ta biyu ta daga hamadu ko amma shi ma sai da ya tashi wajen wa abi wa ilin din dai shi kuma adalin mujirati bin shu'ba shi kuma kaga wancan an an abi wa ilin an kwaze fatil yamani shi kuma wannan an abi wa ilin an wa an mujirati bin shu'ba kaga hanya bi bi kenan amma sai ce maka me وحديث أبي وائل a- عن حذيفة صحر yawa kaga amma hadisin nan na abi wa'ilu wanda yake tafiya kan hujjatu da yamani a sahu shi ne yafi inganci yafi kyau a cikin wannan babu jama'a kuna gane ni malam abdullahi an fahimta ba matsala ko malam zawfa na'am وقد رخص قوم من مم.
أهل العلم في البول قائما amma an samu rangwame rukusa kenan wato ga- a a wajen ma'abuta ilimi cewa an yi wato an yi rangwame kan yin yin bawalin a tsaye kaga ƙarshen duk magana da ka karo ga abin da suka ajiye mana eh saboda ka a iya yi idan amma da larura kamar yadda na na faɗa muku ba haka kawai a ce yin yin ta ba Allah ya saka musu da alkhairi آمين Allah ya ba mu albarkar su آمين Allah ya biya mana dukkanin bakacin mana alkhairi zahiri da baɗi Allah ya yarda da mu Allah ya kula da mu Allah ya zama mana gata Allah ya kare mana hada Allah duk abin da muke nema Allah ka biya mana Allah duk abin da muke so Allah ka kai mana saboda arzikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tarbiyace mu ka tarbiyace ƴaƴan mu Allah ka kula da mu Allah ka kula da ƴaƴanmu ko muna nan ko ba ma nan Allah ka tare mana fada dan albarkacin Annabi Muhammadu me yake so kace eh eh waya mu zaba